ci gaba da karatunmu na littafi mai suna alfadlul kabir fi salati wassalami ala al-banazir sallallahu alaihi wasallam na babban malami abu abdurrahman sa'id bin ali bin wahf al-qahtani mawallafin littafin hisn muslim Allah ta'ala jikan shi da rahama jiya malam yayi mana bayani akan siffofi na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wanda muka ce ya dace ga mutum musamman ɗalibin ilimi cikin waɗannan sifofi ya duba wata sifa guda ya kiyaye an gane kar ya je wani ya ɗora wani salatin da ma anzala Allah biha min sultan a'a ka koyi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sabai suka zo suka ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi ko sallimu taslima suka ce kaifa nusalli alaik ya zai maka salati to tunda sahabbai suka yi haka su da suke ma ƙwararru wajen larabi kuma la ko to kai ba balaraban ba kuma ba kwararre a fannin mi ba a fannin larabci ba sai ka koyi wanda annabi sallallahu alaihi koyi mun ji cewa daga cikin fala ya kafai ali muhammad kama sallaita ala ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وانا صفه تفرق يا كما صفه كما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كو سنيا كامنا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على آل محمد كاوصفا صلى الله عليه وسلم على ما في سنة هكذا سنيا يتوكتي أكن شوار in za ka yi salatin ka haɗa shi da sallama ka ce alaihi salatu wassalam ko alaihi wasallama tasliman ko kamar da ya kawo magana ibn kasir Allah ta'ala yau za mu tashi a al-mabhathu sadis wato mabhasi na shida sharhu salati wassalami ala nabi sallallahu sharhin salati da sallama wa annabi sallallahu wanda mutum yana da kyau fahimta cewa me yake faɗa abin da ya shafi wa annabi sallallahu salati mala yake cewa qawluhu allahumma salli ala muhammad lokacin da mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammad da yake nufi Allahumma mala ya ce bi ma'ana ya Allah in ka ce Allahumma ma'anarsa shine ka ce mi ya Allah shi yasa a nace mana a alkunutun witri kamar da Usaimin ya kawo cewar da Sheikh Mashur yana faɗa mana cewar maimakon ka zo ka ce ya Rahman ya Malik ya Quddus sai ka san Allah ɗari ba ɗaya in ka ce Allah shin Allah kun gane kuwa kenan khayar alhadi hadi ma sassa da mafi akhirin shirya ita ce ta annabi sassa in ka tashi alkunu tuti ga Allahumma hadini fi man hadaitu wa afini ta ishe ka amma ka lissafo da mutane suna tsefa tun mutum ma'anar ta ya Allah shi kuma sunan Allah duk wani sunan Allah yana shiga cikin me ya Allah wa salatullahi alaihi salatin Allah ga annabinsa ko Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ko to hiya sana'u alai fil mala'il ala shine yabansa da Allah yake ami a wato ainihin gurin mala'iku cikin mala'iku an gane yabon da Allah yake wa annabi sallallahu a gurin mala'iku sune shine ma'anan salatin shi qala al-bukhari rahimahullah qala abu al-aliya imam al-bukhari yake cewa abu al-aliya ya ce salatullah wato salatin Allah ga annabin shi sana'uhu alaihi inda mala'ika shine yabon da Allah yake masa a wajen mala'iku wa salatul mala'ika addu'a salatin mala'iku kuma shi wa ali ita ce kewayawa a kanta cewar salatin Allah ga annabinsa shine yabonsa da Allah yake an gane قال ابن عباس رضي الله عنهما لا دان عباس الله قارا musu yarda ke cewa yusalluna inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna dinnan ba يبركون أي سنين البركة فظهر أن الصلاة من الله على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى وتسي بيّن شور صلاة الله ga annabi sa shine yabonsa da yake a wajen mala'iku ay inda almala'ikati almuqarrabin ay a wajen mala'iku makusanta an gane wannan kuma matsayi ne da darta ala Allahu alaihi wasallam mala'ikun bismi alam faqala yace suna da salam ya zo shi a sunansa tsura sunan shi cewar Allahumma salli ala Muhammadin ko li'anna hadha min babil khabar domin ababi ne na bada me na bada labari shi yasa al ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir an gane kuwa rasulullah ko ma muhammadin to wani ababan bada ne bada labari ne qatibi rahimahullah babban malami at-tibi Allah mishra ma ke cewa azzamahu fi dunya Allah ya girmama duk duniya ba sunan da ake ambata da masoya da makiya irin na annabi Muhammad sallallahu masoyansa suna batansa da alkhairi makiyansa sun kasa zama kuma kullum dole mai suke batonsa wannan Allah ya riga Allah kiran sallah baya yankewa a wannan a nan duniyar har duniyar wata duniyar ma domin akwai ɗaya daga cikin kafiran da suke zuwa sararin samaniyar nan ko ya je saman wata ya je ya dawo duniya ya je ya je kasa mai ya je ana kiran sallah inda ya je duniyar wata ma ya je irin wannan kiran ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kuma kun gani iko ne na ubangiji ta'ala wa izhari da'wati sannan Allah ya girmama shi ta hanyar bayyanar da Annabi sallallahu girmama Allah ya da da'awarsa Annabi sallallahu ya fara da'awan nan ya kira mutum ɗaya Abubakar ko Khadija daga baya yana kiran su haka haka haka amma yanzu kun ga da'awarsa ina ne bata shiga ba yanzu gaba gaba ko zaɓe a Amerika baka isa ka ci ba sai musulmai sun goya ma baya ana nan tafi ba su ne kasashen kafirai ba to sai sun dawo sai musulmai sun yarda ka ci sai ka ci in ba su yarda ba suka idan gwala ma kuriya ba za ka ci ba wa ibqa'i shari'ati da wanzar da asakira amma a lahira Allah ya girmama shi bi tashfi'ihi fi ummati ta hanyar bashi ceto a al'ummar shi wata du'ifi ajrihi wa masubati sannan Allah ya gwaba wato ladansa da sakamakon sa ya ninninka ke an gane so da duk wanda ya bi shari'a to annabi yana da kamasho a ciki saboda shine wanda ya zo da me da shari'a وقيل لما أمرنا الله بالصلاة عليه لم نبلغ قدر الواجب من ذلك lokacin da Allah ya ce miyo annabi sallallahu alaihi wasallam to ba mu iya isa gwargwadon wajibi a bisa haka din ba ko fa halana ala Allah ta'ala sai mu lawa kulna muka ce Allahumma salli anta ala Muhammad Allah kai din kai annabi salati saboda mu din an ce mi amma ba mu san yanda za mu dace ba an gane dan haka sai Allah ne muka mai da li'annaka a'lamu Allah kai ne ka fi kenan shi yasa kawai muka ce Allahumma salli ala Muhammad amma in mu za mu yabi annabi ba mu san irin yaban da za mu ba amma tunda mun ce Allah ka yabe shi to Allah kai ka san yadda zaka mi zaka yabe shi irin yaban da ya dace fa qala al imam ibn al qayyim al qayyim Allah mishi rahama salatul ma'muha wato salatin da aka yi umarni a ciki ai ayatul ahzab a cikin aya ta cikin suratul ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhi wa sallimu hiya talab min allahi ma akhbara bihi an salati shine nema daga wajen ubangiji ko na abin da Allah ya salatin mala'ikun shi wa hiya sana'uhu alaihi wanda shine yabon Allah a gare shi wa izharu li fadli da kuma bayyanar da me falalai shi bayyanar da falalar sa ne ta yanda ake salatin da farko sannan mala'iku suke daga baya sannan kuma me su imani ku mishi salati wa iradati takrimi da nufin karrama shi wa taqribihi da kusantar da shi zuwa gare shi fa hiya tatadammanu al-khabar wa talab nan aya ta kunshi ba da labari ne da kuma umarni nema ta ba da labarin shawar alku suna sa ta yi umarni kuma kuma mi kulati din wasu miya hada su'al wa du'a minna nahnu salatin alaihi liwajhaini wannan addu'a din ko su'al ne da addu'a mu ma an kira shi ga salati saboda fuskoki guda biyu ahaduhuma ta farko annahu yatadammanu sana'ul mus'al domin ya ke salati ga annabi sallallahu wal ishadati bi dhikri sharafihi da kuma mi bayyanar da wato ambato na yabon shi wa fadlihi da falalashi wal irada da fi na yabon shi da kuma sonsa lidhalika min wal mahabbati lidhalika Allah ta'ala ne ke mishi faqad tadammanat al khabar wa talab to ta kunshi mi al khabar bada labari wa talab da kuma mi umarni ko nema wal wajhu thani fiska ta biyu anna dhalika minna salatan li su'alina min Allah an yusalli alayhi wato an kirati don mu ma muna roƙon Allah yi salati Allah salatin ala shi tuhu li raf'i dhifara da shi wa taqribihi ya kusantar da shi wa salatina nahnu alaihi mu katun mu a gare shi su'aluna Allah ta'ala an yaf'ala zalika bihi shine muna roƙon Allah ya masa haka din daga ambatansa وذكر الحافظ ابن حجر عن جماعة أقوالا في شرح معنى صلاة الله عليه بالمغفرة وبالرحمة ثم قال رحمه الله ابن حجر يا أنبتا دغا ساشن جماعة وسما غنغنو وجن شرح صلاة الله زوا غا النبي صلى الله عليه وسلم وسو بينا شي مغفرة غافرة كو wasu kuma da rahama amma ibn hajar sai bayan wannan sai wa aulal aqwal wato mafi dacewar magana cikin waɗannan maganganu ma taqaddama an abul aliya shine dai abin da ya gabata daga abul aliya anna ma'ana sala أن معنى صلاة الله على نبيه واتو معنى صلاة النبي شي ثناؤه عليه شين يبارك وغيرهم عليه طالب ذلك له من الله تعالى أما صلاة ملائكو دوسنسو شين نحكى وجن الله يسلسل والمراد أبن أكي نفي طلب الزيادة شين neman ƙari la talabau asli sala wato la talaba asli sala ba wai asalin nema muke ya masa salatin ba a yana masa amma dai ya mi ya ƙara mishi وقال أيضا سنة ساكي تشيوا وقال الحليمي في الشعب تبابا مالمي الحليمي أتكلتا في الشعب كي يشوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمي wato ma'anan salatin Allah ga annabinsa shine mai girmama shi na ma'anan faɗin ala Muhammad wato Allah kai wa Muhammad ai ka girmama ake nufi azimuhu fi duniya wato ka girmama ya bi ila'i dhikri ta hanyar daga ambatan shi kuma Allah ya daga ambatan sa haka ne wa izhari dini ka rinjayar da addininsa kuma Allah ya rinjayar da mai addinin kuma ya ɗaga shi walau kare alkafiruna walau kare almushrikuna haka ne yawa ba sa so amma kuma addinin kullum yake ɗaukaka an gane ɗaukaka ne su ga bayan addinin addinin kullum karuwa yake da duwa yake da kasashen turai musulmai nawa ne inda akwai ma inda akwai din ma zaka irga su a yatsu amma yanzu fa masallatan juma'a karuwa suke yi musulman karuwa su yi da haka wani alkawari ne na Allah wa ibqa'i shari'ati da wanzantar da shari'arsa wa fil akhirah wato alahira kuma bi ijzali masubati Allah ka girmama shi tashfi'ihi fi ummati da kuma mi bashi ceto al'ummar shi wa ibda'i fadilatihi da bayyanar da mi darajarsa bil maqam al mahmud ta hanyar bashi al mahmud wanda shine ash-shafa'atu al uzma ko wa ala hadha ma la yashi a bisa haka fal muradu bihi bi qala abin da fi da faɗin Allah sallu alaihi ti ud'u rabbakum bis salati alaihi ku roki Allah ya mishi salati intaha maganar ta kare wannan dai kun ga ma'ana Allahumma salli ala Muhammad tana kai kawo cewar Allah kai yabo ko ga Annabi sallallahu in kuma maganan ƙarshe da muka dauka ne shine Allah ka girmama matsayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi shine abin da Allah ka fara tsira da amin shi ga wannan annabi insha Allah ta'ala anan zamu tsaya wani zaman sai magana a gabar da mala ya ce wa ala ali Muhammad suwaye ali Muhammad baki irin shi ma zai zo ya ce ne kuma sharifi ne shi ko za mu ji suwaye ali muhammad din wacce ma'ana al take dauka allah mana dashe magana game da